الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata takwas ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma sha bakwai ga watan takwas shekara ta da ashirin ɗaya. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna fabulul islam na shekul islam muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata suke zagin bi to kasancewar domin wani misali malamai da zaka yi suna aibanta shekul islam ibn taimiyya suna zazzagin shi ba don komai ba saboda ya yaki bidiyoyinsu kamar yadda almajirinsa ibn al-qayyim allah ya ji kansa wato ya yaki dukkan wasu abubuwa da ake zauwa da su waɗanda suka saba ma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin magabata babu malamin da ya yaki bidi'a ya yi ƙoƙarin rubuce-rubuce a kan fallasa ta sama da shi to shi ne asali tushen adawarsu su kuwa abinda suke bukata a bar su su ci karansu ba babbaka shi kuma daman sunna ce ta Allah yadda Allah yake hayya a wasu malamai daga cikin bayansa waɗanda za su tankaɗe su rauraye su ware tsakanin farar tsakuwa da azurfa su bambanta tsakanin zare da abawa su rabe tsakanin ɗan dima da ɗan kamewa a fahimtar da jama'a ga hakikanin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da ya hannun riga da ita ya saba mata wannan shine asali na'am dami wai mai janaba ko mai jinin al'ada menene hukuncin dafa alkur'ani a takaice dai ko mara arwalla a takaice jumhur malamai sun tafi akan cewa baya halatta mutum ya dafa alkur'ani sai yana da tsarki an gane ko don haka suka ce mai janaba ko mai jinin al'ada baya halatta su dafa alkur'ani har ma wasu daga cikin malamai suka ce wanda ba shi da alwala ba zai dafa alkur'ani cikakke sai dai wani bangare shi ma kuma ga wanda yake mai neman ilimi a cikin alkur'ani to amma duk dalilan da aka kafa hujja da su akan haramta musu dafa alkur'ani babu dalilin da zai zama hujja domin galibin hadisan hadisai ne ba'ifai kuma ayat da aka kafa hujja da ita babu wajibul dilala a ƙarƙashin ayar game da haramta musu wato ta ba'an ƙur'ani kenan sai a koma asali asali shine al'ibaha halacci da haka a magana mafi rinjaye za su iya dafa alƙur'ani na ana mutum ne kai alaƙar kasuwanci da sun ba shi kaya ya sai sai bai wa wasu bashi yanzu kafin ya amshi kudaden sai kuma tambaya sai ce bai iya baka shi ya yarda shi wani da ke son kawo sai ya rike bakan nan da sai shi ya jira in an kawo sannan ya rike yana da illa
yawa wani misali kai ne ka ba mutum kaya ka wakilta shi ya sayar maka da wannan kaya kenan matsayin dillahi ne to waɗannan kaya sai ya bada su bashi kuma ba tare da izininka ba tare da biyanka ba ya ɗauka ya ba wasu bashi lokaci ya yi na aima balas da ka zo sai ya ce wasu ɓangare na kayan ya bada su bashi amma bari ya tasa kuɗinka ya baka daga baya su in sun biya shi sai ya karba shi akwai laifi akan haka babu laifi akan haka balma hakan kin shi ne ya zama wajibi saboda ba ku yi da shi ba ne ya bada ba shi idan mutum ya wakilta ka sayar min da waɗannan kaya bayya halatta ka ba da bashi sai da mere shi in ka ba da bashi to kanka ka ba shi in ya zo kuɗinka kawai kuɗin shi ya sani in waɗancan sun ki biya to kai shi ka sani dole shi zai biya ka saboda ba da izinin ka bai ba da bashi kawai illa kasancewar in yana cikin hali na kunci ba shi da halin da zai biya ka to shine kuma ya zama tilas ka saurara masa har Allah ya yalwata masa ya samu halin biya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara amma kaya da aka wakilta ka baya halatta ka yi tasarrufi a cikin kayan da aka wakilta ka sai da izinin mai shi don haka kenan lokacin da aka baka kaya to za ka iya faɗa masa wanda ya nema bashi fa zan iya bashi in ka ba da izini to in baka ba da izini ba to kuma baya halatta ya ba da bashi kenan iya abin da ya sai ga sauran kayan da bai sayar ba sai ka karbi kayanka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bakuntar musulunci da fabala ta baki bayani ya gabata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yadda riwaya ta al'imamu muslim mazan Allah yake cewa bada al'islamu gariban wasa yahudu kama bada a faduba lirguraba mazan Allah ya ce musulunci ya fara yana bako mazan Allah ya ce kuma da sannu zai koma bako kamar yadda ya fara maza Allah sai ce faɗuba lilguraba farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata ga baki ko kuma faɗuba lilguraba aljanna ta tabbata wato ga baki kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci aljanna da wannan suna wallazina amanu wa amilu salihati allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab ko kuma duba sunan wata babbar itaciya ce daga cikin itacen aljanna shi ne dai a takaice a nan manzon Allah ya ce fa duba da guraba farin ciki da murna da alasan barka wato ya tabbata ga baki su wane ne bakin kamar yadda ya gabata a wata riwaya su ne waɗanda suke inganta abin da mutane suka bata na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma game da abin da ya shafi lamarin addini duk wani abu na ƙura ta bid'a da ya bude sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kokari su kakkaɓe mata ko wani abu wanda jama'a suka jahilta na karantarwar addini to sukan yi kokari wato su bayyana shi a cikin jama'a ko kuma wani abu da mutane suka yi sakaki na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ringa kokarin kwadaitar da mutane da ba su kuzari da karfin gwiwa akan riko da sunna to waɗannan su ne bakin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda a yau kamar yadda manzon Allah ya faɗa musuluncin ya koma bako saboda yau inda za a ganka da sifa ta addini to ka zama bako a cikin jama'a za ka ga ana kyamar ka ana nesa nesa da kai a ganka da gemu da dagaggen wando da dan asuwakinka da hisnul musulminka da abin da ya kama da haka za ka gana cewa waɗannan 'yan kaushin addini 'yan kaushin addini to don haka wannan hadisi yana nuna mana fadala ta baki kenan waɗanda suke masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin kawo gyara a cikin jama'a game da abin da suka fata suka gurbata na addini a takaice dai bayani ya gabata akan baban yau za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب التحذير من البدع عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال وأضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وبرقت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع لم لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsoratarwa da tsawatarwa da jan kunne da kashedi wato game da bidiyoyi ma'ana malam ya kulla wannan bari a ƙarshen wannan littafi ba don komai ba don ya tsawatar da muminai wato game da haɗarin bidi'a saboda a cikin dukkan sabubba waɗanda suke hana musulmi ya cimma duk wata fabala ta musulunci fabala wadda take cikakka to babu sama da bid'a bid'a ita ce babban al'amarin da yake kange bawa duk wani abu da ake samu na fabala na karantarwa ta musulunci yake samu kuma a cikin dukkan abubuwa waɗanda suke aibanta musuluncin bawa to babu mafi hadari sama da bid'a an gane ko domin hadarin bid'a hadari ne wanda yake ba kowa ba yake riskar shi ya gane sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa dace ya masa gamdakatar saboda idan muka ɗauka misali kafirci za ka ga dukkan musulmi suna tsoron fada ko aiki wanda zai iya kai mutum zuwa kafirci haka ayyuka na sabon Allah abubuwa ne waɗanda suke a bayyane galibin musulmi sun sana ayyuka na sako suna kiyayewa to amma ita bid'a abu ce wadda take nasuwa zuwa cikin zukata ta inda mutum baya zato baya tsammani saboda shi dan bid'a aikin da yake aikatawa na bid'a shi a iya tunaninsa aiki ne kyakkyawa wanda kuma yake neman sakamako a kan shi a gobe kiyama wanda kuma hakan babu mafi taɓewa sama da shi mutumin da zai ringa kamar yadda hausawa suke faɗa aikin baban giwa ko kuma ka ce noman goji tuki banza a rayuwa kenan ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi kana tsammanin cewa in an wayi gari kiyama za ka samu lada sai ka ga ka tashi a tutar babu wani iyazu billah to babu mafi taɓewa sama da wanda ya rayu akan bid'a ya mutu akan bid'a domin duk abin da ya shi tsammanin shi zai samu sakamako a gun Allah subhanahu wata'ala sai ya je ya ga cewa aikin shi ya zamanto kamar kawarweniya alladhi yahsabuhu dhama'anu ma'an don haka can ubangiji ta'ala yake faɗa kul hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a malamai suka ce wannan aya tana bayani akan yan bid'a kul hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala ubangiji ta'ala yace ce da su shin wai kuna so na ba ku labari game da mafiya taɓewa ga aiki waɗanda suka fi kowa taɓewa game da ayyuka sai ya ce allazina balla sa'ayuhum fil hayati duniya su ne wanda aikinsu ya ɓaci a rayuwarsu ta duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhali su suna zaton cewa suna kyautatawa ga aiki zuwa iya tunaninsu wannan aiki za su samu lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai an wayi gari kiyama su ga duk abin da suka aikata na bid'a wanda su suna ganin cewa ibada ce za su ga ya zama tamkar kura wadda take abin shekarwa saboda shi sharaɗin aiki ya samu karkuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk wani aiki na ibada baya samun karbuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sai idan ya cika sharaɗa biyu sharaɗi na farko shine al-ikhlas ma'ana yi dan Allah mutum ya tace niyya ya tsarkake ta ya aikata duk wani aiki na ibada da nihin samun sakamako a gun Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama duk abin da za ka aikata na ibada ka yi don neman yardar Allah don neman sakamako a gobe kiyama ba don samun wani tarkace na rayuwa ba don wani ya gani ya yaba kuma ba don wani ya ji ya faɗa ba kamar yadda ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da wannan sharafi na farko yi dan Allah na daga cikin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala nan kusa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa ayoyin sun wuce a lissafa irin su kul amara rabbi bil qisd wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun haka yace huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin haka ya ce inna an zalina ilaikar kitaba bil haƙƙi fa'abudillaha mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda inna ma nud'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura to dan haka daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da wannan sharadi hadisin Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi dan haka wannan sharadi na farko malamai suke ambatan shi cewa sikeli ne wanda yake koyayye na auna dukkan wani aiki na ibada idan ka dora akan wannan sikeli koyayye kaga cewa niyyarka neman sakamako na Allah subhanahu wata'ala da neman yardarsa da neman kusaci zuwa gare shi to ima zaka zartar da wannan aiki amma in kaga bai zauna ba shaidani ya kawata maka neman yabo na jama'a ko kuma neman wani tarkace na duniya to ka tabbata wannan aiki ko kayi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba saboda shar'i ne duk wanda bai yi ikhlasi a cikin aiki na ibada ba yadda za a yi Allah ya karba domin ya faɗa ana agana shuraka'i an shirk فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه شرعي نبي شيني المتابعة koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da gaba duk abin da za ka aikata na ibada ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda manzo ne na musamman ubangiji ta'ala ya tankaɗe ya lauraye daga cikin halittun shi daga cikin bayansa ya zaɓi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya turo shi kuma ya saukar masa alkur'ani da sunna ya kallafa masa koyar da mu ayyuka na ibada domin mu samu kusaci ga ubangijinmu bai bar duniya ba sai da allah ya cika mana wannan addini duk wani abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah bai bar mu ba sai da ya bayyana mana duk wani abu wanda zai nisanta mu da Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya tsawatar da mu dan haka hanya ta koyan ibada hanya ce daya daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya sake ta ya kama hanyar shanu a gane ko ya kama hanyar shanu kamar yadda wani daga cikin magabata yake fada yake cewa al'urku kulluha masdudatun illa dariquhu sallallahu alaihi wa sallam fa innahu wadihul lisalik sannan sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wato shine ya ce adduruku kulluha kulluhu kulluha masdudatu adduruku kulluha masdudatu ya ce hanyoyi gaba ɗayansu ya ce a toshe suke babu hanyar da za ka bi ka kwashe lafiya a gobe kiyama ya ce illa ɗariƙuhu sallallahu alaihi wasallam sai ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda in ka bi shi sau da kafa ba inda zai taka birki da kai face aljanna a gobe kiyama ya ce fa inna huwa bihul lisani hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bayyane take ga duk wani mai nihin bi hanya ce a bayyane an gane ko alqur'ani da sunna kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun don haka duk wani aiki na ibada sai ya cika wannan sharuɗa biyu yi don Allah sannan kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sharaɗi ɗaya ya ratse daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu to aikin ya zama gaban kai kai ko shekara dubu kai kana yi Allah ba zai karba ba wani ya kamar yadda in ka koma nan kusa a cikin muƙaddima ta risala ta ibn abi zaid al-qirawani yake cewa wala yakmulu qawlul imani yace illa bil amal fadar imani ba ta cika yace sai da aiki yake cewa wala qaulun wa amalun illa bi niyya fadar da aikin ba sa cika sai da niyya ma'ana shine tsarkake niyya yi dan Allah sai ce wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah fadar da aikin da tsarkake niyyar gaba ɗayan su ba sa cika sai an dace ma sunna da za ka shekarar dubu kana aikata aiki na ibada da kyakkyawar niyya in dai baka yi ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da misalin zarra wannan aiki na shekara dubu Allah ba zai karba ba saboda kyakkyawar niyya ba ta rikida bid'a ta zama ibada duk kyawar niyyar mutum to in dai aiki na bid'a ne to baya zama ibada ya ishe mu dalili hadisin abu burda ibn niyara an gane ku hadisin yana cikin sahihul bukhari wanda abu burda ibn niyar allah ya kara masa yadda dan uwa ne na abu musa al-ash'ari wanda an wayi gari ranar idi kafin a je masallacin idi idi na layya abubuwar da Allah ya kara masa yadda sai ya yi sammako ya yanka layyar shi ya raba ma jama'a bayan an tafi idi an gama sallar idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu ba abubuwar da Allah ya kara masa yadda sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallar idi shine ya yi layya amma duk wanda ya yanka kafin a gama sallah manzon Allah ya ce ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya ba ce abubuwar da Allah ya kara masa yadda sai ya zabi da ya meki sai ya ce ya rasulallahi ni fa ai tuntuna an yi an gama ya ce ya rasulallahi makwabta nake da su talakawa mabukata don haka na yi sammako na yanka layyata saboda ina da buƙatar naman layyata ya fara zuwa bakin su kafin na wani yaje ma'ana su samu ɗan abin da za su sa bakin su kafin su fita masallacin idi maza Allah sai ya ba shi amsa ya ce masa shatuka shatu laham layyarka da ka yanka maza Allah ya ce ba layya bace nama ne dabbarka da ka yanka maza Allah ya ce nama ne ba layya bace me yasa saboda layyar shi da yi bata dace ma sunna ba iya abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yanka layya sai an gama sallar idi duk wanda ya yanka kafin gama sallar idi tunama ne ya gabatar ma iyalin shi ba layya bace inda kyawun niyya yana rikida bid'a ta zama ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wannan sahabi cewa layyarka ta yi amma sai ya ce masa shatu ka shatu lahami dabbar ka da ka yanka manzon Allah ya ce nama ne ba layya bace ka ga kyakkyawar niyya ta wannan sahabi makwabtansa ne talakawa yake buƙatar su dan samu abin da za su sa a baki kafin su je masallacin idi yayi sammako yanka layyar shi sai ce ya rasulallahi ina da wani dan bunsuru koshashe mai mai amma fa bai shekare ba ya rasulallahi zan iya yanka shi a madadinta maza Allah ya ce kai an maka rangwame ka yanka amma baya halatta har zuwa kiyama duk wanda yake da akuya ko dan akuya wanda bai shekare bai yanka shi a matsayin layya to don haka dai a takaice aiki na ibada baya inganta ya samu karbuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cika sharuɗa guda biyu kyakkyawar ni kyautata niyya tsarkake niyya da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun a wata riwaya ta al'imamu muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun wannan kuma shine malamai suke cewa wato sikeli wanda yake na bayyane wanda za ka ɗora aiki na ibada kaga ya samu zama ko bai zauna ba duk wani abu da za a zo da shi da sunan ibada to ka yi ƙoƙari ka ga cewa ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai dace ba domin in bai dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kayi Allah ba zai karba ba tunda cayi man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna aikin da babu umarninmu a kansa maza Allah ya ce fa huwa raddun ay mardudun alaihi za a watsar masa da kayansa ba za a karba ba a wata riwaya man a hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu na addini ka zo da wani abu da sunan ibada ma laysa minhu abinda ba yi da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fa huwa raddun ya ce za a watsar ma mai aikin kayansa Allah ba zai karba ba shi ne dai a takaice malam ya kulla wannan babi domin ya tsawatar da mu hadarin bid'a bid'a ta kan kange bawa duk wani abu da ake samu na fabala ta musulunci ba zai samu ba in ma ya samu to ba zai samu ba cikakke wanda karmu manta hadisi ya gabata a ranar kiyama in an zo shan tauki wanda Allah ya tana dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala'ikun Allah subhanahu wata'ala za su rinka datse tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yan bid'a shi yana cewa mu jama'a ta ne ku zo ku zo mala'iku sai su ringa korar su da guduma sai su ringa cewa baka san ba cewa sun canza bayanka abinda ka bar su na addini ma'ana sun canza sun canza karantarwarka mazan Allah sai ya ce fasuhukan fasuhukan Allah ya dada nisanta su Allah ya dada nisanta su lokacin da kowa yake da buƙatar ruwan sha a ranar kiyama ne to amma dan bid'a in ya zo Allah yakan haramta masa ba za a bar shi bai sha kaga me ya kange shi game da shan wannan ruwa na taukin da Allah ya tana dama manzon Allah saboda abubuwan da ya zo da su na bid'a na canza karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Nashi shine al-Irbab ibn Sariya Allah ya kara masa yadda yake faɗa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan baligatan yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wa'azi wanda yake mai matukar gamsarwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ma sahabbansa fashi game da yi musu wa'azi jefi jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu domin jin tsoron kosawa to shine anan yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan balighatan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wa'azi wanda yake mai gamsarwa wajilat min halqulubu wa'azin da zukatan jama'a suka firgita suka razana suka raurawa lafazin wajilat an ciro shi ne daga alwajan alwajan shine tsoro a gane ko ga ya can cikin suratul hijira inna minkum wajilu qalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin alim shine yace wajilat min hal qulub zukatan jama'a suka firgita suka razana wa zarafat min hal uyun kuma idanu suka ringa zubar da hawaye idanunsu suka ringa zubar da hawaye ka ga yadda mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alkur'ani da sunna suke tasiri a zukatansu wanda in an musu gargadi idanunsu za su ringa zubar da hawaye zukatansu kuma za su raurawa su firgita wanda wannan alamar imani ce da Allah da ranar kiyama alama ce wadda take nuna cewa imani ya samu gun zama a cikin zuciyar bawa kamar yadda Allah ya siffanta su da wannan sifa a can cikin suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون shine yace wajilat min hal qulubu zukatan jama'a suka firgita suka laurawa suka razana wato a sababin wannan wa'azi wa zarafat min hal kuma idanunsu suka zubar da hawaye kulina ya rasulallah sai muka ce ya manzan Allah ka annaha mau'izatu muwaddi wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana wanda ba za a koma haduwa ba tintini su sahabbai sun fahimci cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo karshe an gane ko irin wannan wa'azi da ya musu sai suka fahimci cewa rayuwarsa ta zo karshe don haka sai suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wasiya shine ya ce sai muka ce da shi fa'ausina ya manzon Allah imana wasiya imana wasiya wanda daman al'adar mai ban kwana mutumin da zai yi bulaguro ko mutumin da rayuwa ta zo ƙarshe to yakan yi ƙoƙari ya ma 'ya'yansa da makusantansa wasiya ga wani abu wanda zai amfani su ko da bayan ranshi kamar yadda al'ada ce ta annabawan Allah yin wasiya idan sun zo ƙarshen rayuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan wasiya wanda kar mu manta a cikin suratul baqara ne Allah yake faɗa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun shine a nan suka ce fa ausina ya rasulallahi imana wasiya ƙala sai manzon Allah ya ce usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abd manzon Allah ya ce ina muku wasiya game da tsara dokokin ubangijinku wanda taqwallahi azza wa jalla ta dace wadda ta kunshi dukkan wani alkhairi domin dukkan wani abubuwa wanda Allah ya wajauta cewa bayansa su kwatanta da duk wani abu da Allah ya yi hani ya tsawatar ya haramta ma bayansa to wannan duka ya shiga karkashin taqwallahi wanda in aka ce at-taqwa shine imtithalul awamir wajtinabun nawahi kwatanta umarnin Allah subhanahu wata'ala da nisantar duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani wanda asalin kalimar takawa an ciro shi ne daga alwiƙaya alwiƙaya shine garkuwa abin da zai kare tsakaninka da abin da kake tsoro to babu abin da ke zame ma bawa garkuwa game da duk wani kunci da duk wani bala'i da duk wata musiba a rayuwa ta duniya ko a makoma lahira sama da takawallahi azza wa jalla abinda zai kare bawa game da kunci na rayuwa ta duniya da makoma lahira shine tsara dokokin ubangiji abubuwan da Allah ya shar'anta maka nayi ka kwatanta bakin gwargwadon iko abin da ya hane ka hannu wanda in ka tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala to duk wani alkhairi a rayuwarka ta duniya da makomaka lahira zaka cin masa kuma wannan ita ce babbar wasiya wadda Allah subhanahu wata'ala yama al'ummun da suke gabanin wannan al'umma da mu ƙarshen al'ummu mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana wasiyar cewa mu ji tsoron shi mu tsara dokokinsa kamar yadda a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ubangiji ta'ala yace tabbas mun yi wasiya ga wanda ke gabaninku waɗanda aka ba su littafi wa iyakum da ku kanku mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗaya mun muku wasiya a nittaqullah shine ku ji tsoron ubangijin ku tsara dokokin shi duk abin da ya shar'anta muku na yi ku kwatanta abin da ya hane ku ku hannu saboda babbar gala ce wadda babu wata gala sama da ita wadda Allah yake rataya ma bawa duk wanda ya samu takawa to wannan ya cin ma burinsa a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira to shine anan manzon Allah ya ce usikum bi taqwallahi ina galgadin ku game da tsare dokokin ubangijinku sawa'an kuna cikin jama'a ko kun kadaita ka tsare dokokin ubangiji duk inda kake kamar yadda manzon Allah ya ma Mu'az ibn Jabal wannan wasiya yace masa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance sawa'an kana kadaice ko kuma kana cikin jama'a ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ka tsara dokokinsa azan Allah sai yace was-sam'i wa yace ina muku wasiya wato game da ji da bi ga duk wanda Allah ya jibinta masa lamarinku ma'ana wanda ya zama shugaba daga cikinku maza Allah ya ce ina muku wasiyar wato ku ji ku bi game da duk abin da ya faɗa muku da duk abin da ya umarce ku matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa ji da bi ga wanda yake shugabantar jama'a ta musulmi wannan wajibi ne nasi na alkur'ani shi ya tabbatar mana da wajabcin ayar da ke cikin suratun nisa ya ayyuhal ladina amanu adi'u allaha wa adi'u rasula wa ulil amri minkum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a sai ce wa ulil amri minkum kuma majibinta lamari daga cikin ku wato da'a majibinta lamari sune al-ulama wal umara malamai da shugabanni su malamai iya abin da yake kansu su fita wannan su faɗa su bayyana ma jama'a gaskiya su kuma shugabanni suke da sanda a hannunsu su aikinsu su kuma su zartar to duk lokacin da malami zai ce kaza ko shugaba ya ce kaza to matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to wajibi ne a yi masa da'a kamar yadda a nan ya ce wasam'i wa ba'a ina muku wasiya game da ji da bi kenan ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinta masa lamarin ku jama'a ta musulmi kai ko da shugaban naku fasiki ne azzalimi ne malalaci ne dole ne ku ringa yi masa da'a fasikancin shi da zaluncin shi da lalacin shi wannan abu ne wanda zai dawo kansa ba zai shafe ku komai ko ku ba da haƙƙin da yake kanku an gane ko me yasa saboda kasancewar ta hanyar ji da bi ga shugabanni kalima ta musulmi take haɗuwa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su samu ƙarfin da za su tunkari duk wani wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta hanyar ji da bi ga duk wanda yake shugabantar jama'a ake zartar da dokoki na ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar nan ake fito da haƙƙin duk wanda aka tauye masa haƙƙinsa don haka makiyan allah ba komai suke nihi da mu illa kawai tarwatsa jama'a ta musulmi in jama'a ta musulmi ta tarwatse to sun gama da musulunci shi kwa daman kasancewar shugabanci baya tabbata dole sai talakawa suna ji suna bi an gane ko dole sai talakawa sun ji sun bi kenan wannan ji da bi na talakawa ga shugaba wannan shine zai kawo haɗin kan jama'a wanda haɗin kan jama'a kuma shine abin da zai inganta musuluncin kenan don haka dai akal a takaice abin da muke so mu sani wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake shugabantar jama'a ta musulmi to duk abin da ya faɗa duk abin da ya umarni ko ya yi hani wajibi ne a yi masa ɗa'a matukar babu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a wani hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka umarce shi ko aka hane shi sai ya ce malam yi umar bi ma'asiya matukar ba a umarce shi ba game da saba ma Allah ko saba ma manzansa sai ya ce fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ba'a idan aka umarci musulmi da wani aiki wanda a ƙarƙashin aikin akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa manzo Allah ya ce fala sam'a wala ba'a ba maganar ji ba maganar bi kenan duk abin da shugabanni za su zo da shi na dokoki to sai a tsaya a lura da wannan dokoki nasu da idan basira in babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to ya zama wajibi a yi da'a amma in akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to baya halatta a yi musu da'a hakkin Allah shi yake sama da hakkin kowa don haka ya ce wa ulil amri minkum bayan ya ce wa ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah wa adi'ur rasul sai ya ce wa ulil amri minkum ba a maimaita ba wa adi'u ulil amri minkum dan a nuna mana cewa da'a ga shugabanni karkashin da'a take ga Allah da da'a ga manzansa in umarninsa bai saba ma Allah bai saba ma manzansa to sai ai masa da'a amma in ya saba ma Allah ko ya saba ma manzansa to baya halatta ai masa da'a to shine anan yace wasam'i wa ta'a manzan Allah yace da ji da bi ga duk wanda yake shugabantar ku maza Allah ya ce wa in ta'ammara alaikum abu ko da bawa ne wato yake shugabanta kaga dai a tsari na musulunci bawa baya zama shugaba to amma ta yaya bawa yake zama shugaba ta hanyar yin karfi yayi galaba idan yayi yin karfi yayi galaba ya kwaci shugabanci to ya zama wajibi a yi masa da'a don haka a wata riwaya manzon Allah ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun sai ya ce ka anna ra'sahu zabiba ya ce kai ya ce koda wato bawa ne wanda yake baki wanda kansa ka ce kamar misali wato ka anna ra'sahu zabiba ka ce kansa kamar zabiba ne in ce zabiba shine kamar misali ya ina inabi ma'ana mi gashi wanda yake curare maza Allah ya ce ku yi masa da'a saboda da'ar da ake masa ba ana masa da'a ba ne a karan kanshi a'a ana masa da'a ne saboda matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi an gane ko domin matsayi ne wanda yake mai girma wanda kasancewar da'ar da ake masa ana yi masa ne saboda amfanin musulmi saboda maslaharsu maza Allah sai yake cewa fa innahu man ya ishi minkum kusan da cewa duk wanda ya rayu daga cikin ku maza Allah yana magana da sahabbansa ya ce fa innahu man ya ishi minkum kusan da cewa duk wanda ya rayu daga cikin ku kwanuka suka ja rayuwa ta yi tsawo maza Allah ya ce fa sayara ikhtilafan kathira da sannan zai ga sabani mai yawa cikin jama'a za ka ga saɓani mai yawa jama'a duk sun kaɗi gabansu sun ƙirƙiri wasu abubuwa sun kimsa a cikin addini abubuwan da ba su da alaƙa da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fa sahabbai ne manzon Allah yake magana da su cewa ho duk wanda ya rayu daga cikin ku kwanuka suka ja to da sannu zai ga saɓani mai yawa to ina ga mu a yau a wannan zamani namu yadda jama'u sun wuce a lissafa waɗanda suke danganta kansu zuwa musulunci alhali kwa maganganunsu da ayyukansu sun yi hannun riga da karantarwar addini to shi ne a nan sai manzan Allah sai ya ce musu fa'alaikun bi sunnati ku lazinci riko da sunnata lafazin alaikum ismu fi'il al-amr ne ma'ana kulazinci riko da sunnata ai ilzamu sunnati kulazinci riko da sunnata sai ya ce wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wato da sunnar khalifofi na waɗanda suke shiryayyu masu shiryaswa bayana waɗannan khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su hudu ne farkonsu abubakar na biya masa umar sannan usman sannan aliyu allah ya kara masa yadda wanda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi yake cewa al khilafatu 30 sana khalifanci manzon Allah ya ce khalifanci na shekara 30 ne yace thumma yakunu ba'da zalika mulkan sannan kuma bayan haka wato abin zai koma mulki ne wanda in ka ɗauka abubakar allah in kara masa yadda shekara biyu da rabi ya yi yana kalifanci manzon allah sallallahu alaihi wasallam umar allah in kara masa yadda shi kuma ya yi shekara goma da wata shida in ka hada da shekaru biyu da rabi na abubakar an samu sha uku an gane ko sannan usman allah ya kara masa yadda ya yi shekara goma sha biyu da 'yan kai zuwa kusan shekara sha uku an samu kusan ashirin da shida aliyu allah ya kara masa yadda shi ya yi shekara hudu da 'yan watanni idan ka ji mana ce gaba daya shekara talatin daidai bayansu mulki ne wane ne ya fara mulki shine mu'awiya allah ya kara masa yadda kuma ya yi mulki cikin adalci kamar yadda malamai suke nassanta cewa mulkin mu'awiya mulki ne na tausayi da jin kai da rahama shi ne a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna mana mafaka matsira wanda duk mutumin da ya fake zuwa gare ta to zai samu tsira game da duk wani kunci a rayuwarsa ta duniya kuma zai dace da aljanna a gobe kiyama da ya ce duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa sabani bala'i ne da musiba to menene mutum zai yi lokacin da ya ga waɗannan fitintunu na sabani a cikin jama'a sun yawaita ina ne mutum zai baki maza Allah sai ya ce fa alaikum bi sunnati ya ce ku lazunci riko da sunnata sai ya ce wa sunnati da khulafa'ir rashidina almahdiyina min ba'di da sunnar khalifofi na waɗanda suke shiryayyu masu shiryasuwa bayana me yasa saboda aikinsu aiki ne wanda ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan ibada a aikace sun fi mu tsoron Allah sun fi mu neman kusaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka manzon Allah ya yi wasiyar cewa a yi riko da sunnar khalifofi waɗanda suke wato khalifofinsa kenan waɗannan guda hudu don haka a takaice dai wannan wasiya ce mai girma wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala tuntuni a cikin alkur'ani ya mana wannan galgadi ya ce fa'in tana za'atun fi shaidin فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا إن har kun yi jayayya game da wani lamari wani abu kai ka ja ni na ja to yaya za a yi ubangiji ta ala ce farduhu ila Allah wa rasul ku maida wannan jayayya ta ku zuwa ga Allah da manzansa maidawa zuwa ga Allah shine maidawa zuwa ga alqur'ani maidawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana raye a jebunsa in baya raye a koma zuwa sunnar shi ubangiji ta'ala ya ce sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kuna imani da Allah da ranar kiyama to duk abin da za ku samu na ja'in ja na hayaniya ba abin tajin jijiyoyin wuya bane a koma alqur'ani da sunna an gane ko aya ko hadisi hadisi wanda yake tabbatacce kuma a tabbatar cewa akwai wasu hujjilala a karkashin ayar da ka zo da ita ko kuma hadisi sai ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ya ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine yafi muku alkhairi kuma shine mafi kyawo ga makoma shine maidawa ga alqur'ani da sunna shine anan manzon Allah ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di sai ya ce abdu alaiha bin nawajir manzon Allah ya ce ku yi cizo a kanta bin nawajiz wato da haƙura waɗanda suke matauna an gane ku haƙura waɗanda suke matauna manzon Allah ya ce ku rike ta gam kar ku bari sunna ta ta kuce muku a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarnin cewa mu rike sunna shi da haƙura matauna su ne ake kiran su turame haƙura na ƙurya wanda in ka rike abu da wahala ya kuci lafazin nawajir jam'i ne na najiba ma'ana haƙura waɗanda suke na ƙuriya maza Allah ya kamanta mutumin da ya fada cikin fitina da wanda ya fada cikin teku yanzu misali mutumin da ya fada cikin ruwa idan aka zira masa igiya na ya kama a janyo shi wannan igiya idan ya rike da hannu baya wadatuwa da wannan riko da ya mata da hannu sai ya sa haƙoran shi ya rike gam don kada ta kurce masa to haka irin waɗannan fitintunu na zamani wanda suke gurɓata addini to in kai ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka san da cewa rukon da za ka yi mata fa ba na wasa ba ka riƙe ta da kyau yadda ba za ta kubce maka domin ita ce matsira in ka sake ta kubce to ka hallaka ka hallaka shi ne ai kamar yadda wasu malamai suke kamanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jirgin annabi suke cewa as-sunna safinatu nu man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika ita sunna yadda ka san jirgin annabi nuhu haka ne duk wanda ya hau to ya tsira amma wanda ya sake wannan jirgi ya bar shi a tasha to ya hallaka to shine a nan manzon Allah yake mana wasiya game da ruko da sunna sai yace alfa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di sai yace abdu alaiha bin nawajid a wata riwaya yace tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajid ku yi ruko da ita manzon Allah yace ku yi cizo akan ta da haƙura matauna ma'ana ku rike ta gam kar ku bari ta kuce muku sai ya ce wa iyakum wa mu da satil umur manzan Allah ya ce ku kiyayi wato fararrun al'amura lafazin muhudasat ana nihi albida abubuwan da aka kirkira aka shigar da su cikin addini manzan Allah ya ce ku kiyaye su lafazin iyakum anan ismu fi'il al'amr ne ma'ana ihzaru ma'ana ku kiyayi fararrun al'amura abubuwan da aka farar da su waɗanda ba su da asali a cikin addini manzo Allah sai ya ce fa inna kulla muhdathatin bid'a an gane ko kuma da yake a wannan riwaya ce ai fa inna kulla bid'atin dalala manzo Allah ya ce domin dukkan bid'a wato bata ce a wata riwaya ya ce fa inna kulla muhdathatin bid'a domin duk wani abu da aka farar da shi manzo Allah ya ce bid'a ne sai ya ce wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a kuma manzo Allah ya ce bata ce a wata riwaya cikin sunanin nasa'i sai ya ce wa kulla balalatin finnar dukkan bata kuma zan Allah ya ce karshen ta wuta to kaga anan jan kunne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana yake tsawatar da mu cewa mu kiyayi fararrun al'amura abubuwan da aka zo da su da sunan addini wanda kwata-kwata sun yi hannun riga da addini domin duk aikin da aka farar da shi manzan Allah ya ce bid'a ne dukkan bid'a ko bata ce to a nan ina masu da'awar cewa a musulunci akwai wata bid'a kyakkyawa idan kai da'awar cewa a musulunci akwai wata bid'a kyakkyawa to ka san da cewa ko baka faɗa ba bi lisanil maqal da lisanil hal kana ma manzan Allah bi ta da kulle ne kana masa cin gyara manzo Allah ya ce dukkan bid'a bata ce kai kuma ka ce akwai bid'a mai kyau da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa za a gaskata shi ya ce dukkan bid'a bata ce kuma bai wari ba kai kuma ka zo ka ware ka ce akwai wata bid'a mai kyau to don haka kwata-kwata a musulunci babu bid'a mai kyau duk wanda yake da'awar akwai bid'a mai kyau a musulunci to tabbas yana rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ubangijinsa magudi ya koye wani abu bai isar ba kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa almajirinsa ibnul majishun yake cewa naji al-imamu malik na faɗa man za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama khana risala fa inna allah ta'ala yaqulu fi kitabihi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا al'imamu malik Allah ya ji kansa ya ce duk wanda ya rai cewa a musulunci akwai wata bid'a mai kyau to tabbas ya rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haƙinci manzancin da ubangijinsa ya ɗora masa ma'ana ya ɓoye wani abu bai isar ba ya ce domin Allah ya faɗa a yau ma aka maltu lakum dinakum ubangiji ta'ala ya ce a yau na cika muku addininku wa atmamtu ni'mati alaikum na cika ni'imata akan wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addini al-imam malik sai ce fa ma lam yakun yawma izin dina duk abin da bai zamanto ba addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu yawma dina a yau don wani ya kirkira ya ce wallahi ba yadda za a iya zama addini komin girman rauninsa duk abin da a zamanin manzan Allah bai zama addini bai zama ibada wadda manzan Allah ya karantar da mu a kusanci ubangiji da ita to a yau don wani ya kirkira ba yadda za a iya zama addini ko ya zo da shi gaban kaikai ne sai a watsar masa da kayansa kamar yadda manzan Allah ya ce fa huwa to kaga anan manzon Allah ya nuna mana bid'a gaba ɗayan tabbata ce kuma haka ya inganta daga ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa kullu bid'atin dalalatun wa ir'a an-nasu hasana an gane ko ibn Umar ya ce dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ganin kyawunta yanzu misali ka kirkiri bid'a ka zo da ita ka ce ai wata bid'a ce mai kyau to anan kai in kana ganin cewa mai kyau ce a ra'ayinka a ra'ayina ba mai kyau bace ba wane ne zai nuna mana kyawun nata kenan buɗe wannan ƙofa ƙofa ce wadda za ta gurɓata addini gaba ɗaya yau in wani ya ƙirƙiri wani abu ya zo da sunan addini gobe wani shi ma ra'ayinsa in ya sha iska sai ya ƙirƙiri wani abu ya ce ai shi ma bid'a ce mai kyau to shi addinin Allah biya ne an gane ko ba ra'ayi ba ne kowa ya ajiye ra'ayin shi abun mai Allah ya faɗa mai manzansa ya faɗa haka ibn mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi abinda aka umarce ku kar ku kirkiri wani abu kar ku kirkiri wani abu yace tuntuna an wadatar da ku duk wani abin da zai kusantar da ku da ubangiji tuntuni manzon Allah ya bayyana Allah ba a yi masa gwaninta iya abin da yace ayi shine kawai ya zama wajibi a yi haramun ne ga mumini ya shiga gaban Allah da manzansa ka zo da wata faɗa ko wani aiki wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhan ladina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli ya ku muminai kar ku gabaci ubangijinku kar ku gabaci manzansa a wajen faɗa da aiki ma'ana kar ku zo da wata faɗa ko wani aiki da sunan ibada matukar ba Allah bane ya shar'anta muku ba manzon shi bane bai bayyana muku nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك